آمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله لما أدرك الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومجاله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله يوم tara ga watan hudu alif dubu biyu da goma sha shida in sake dawowa a wannan majalisi na mai albarka don ci gaba da karatu da muka riga muka fara na ilmu sarraf wadda muke bibiyan wannan littafi mai albarka al-mabadi sarrafiyya da wannan shine zaman mu na biyu insha Allah zaman farko mun karanta ad-darsul awwal yau kuma bi mashi'atillahi tabaaraka wa ta'ala za mu shiga ad-darsus thani yace ad-darsus thani darasi na biyu ma yadkhuluhu as-sarfu wa ma la yadkhuluhu za mu karanta abinda saraf ke shigarwa da abinda saraf baya shigawa darasin farko abinda muka karanta hakikatu saraf hakikanin ne ake nufi da saraf yau kuma abinda saraf yake iya shigan ma da abinda ko baya shigan ma ba shine abinda zamu karanta yau insha Allah don akwai saraf din ba ko ina da ko ina yake shiga ba to wurin da yake shigan ma a aiki da suna tun da shi sarraf abinda muka faɗa zama da ya gabata akwai sarraful asma'i asma'i akwai sarraful af'ali yana akwai sarraf wato da zai shiga ya juya ayyuka akwai daga daga fiska kaza zuwa fiska kaza zuwa fiska kaza haka nan akwai sarraf yakan shigan ma sunaye daga daga adadi kaza su koma kaza su koma kaza kamar dai yadda ya gabata a darasin mu da ya wuce saboda haka yau dai karatun mu zai mana bayani ne akan abin da sarf ke shigan mawa da abin da bai shigar mawa al'amfila ya ce misalai wanda za a buga sai mu gane abin da inda aka dosa dai دخل المسلم المسجد يدخل المسلم, يدخل المسلم المسجد ادخل أيها المسلم المسجد كل رد مثال فرقنا yace dakhala almuslimu almasjida musulmi ya shiga masallaci ya dakhala almuslimu almasjida musulmi yana shiga masallaci udkhul ayyuha almuslimu almasjida ka shiga ya kai wannan musulmi masallaci mana ka shiga masallaci ya kai wannan musulmi abun lura a nan shine kalmomin farkon wannan jibloli guda uku su ake lura da su nan ne sarf ɗin inda ya shiga ɗin in kun lura sauran gaba ɗayansu iri ɗaya ne ai dukansu al-muslimul masjida al-muslimul masjida al-muslimul masjida to abun lura shine na farkon nan kawai asar dakhala kaga yana yana yana nufin menene ya shiga fi'li madi ko kaga nan dakhala kenan anahu sai ka ce fi'l madi mabni ala al-fath la mahalla lahu min al-i'rab asarfu kuma da kace dakhala sai a ce maka wannan suna na dakhala fi'ili madi ne amma yana iya juyawa ya bar fi'ili madi idan an maida shi ya dakhulu ya dakhulu kaga ya daga dakhalan ne aka juya shi ya koma ya dakhulu aka sa ya na harafi ɗaya daga cikin hurufai uku wanda in suka fara da shi yana zama mubari shi ne ko dai a ce na aitu ko a ce anaitu ruwan da ka faɗa ɗaya ana faɗi ko na aitu ko anaitu almuhim dai alifun nunun yayun ta'un dukkan dukkan kalma da kaga ta fara da wannan musamman don ma yazo a karshe kaman wannan gurin ya da kulu to fi'ili da ba ba mazi ba don fi'ili mazi ba zai yi a sa masa ɗayan ukun nan ba da muka faɗa alihi ko ya ko ta ko nunu to ya da kulu kenan daga mazi ya koma ne bari suna udkhul fa amari ko udkhul fili amari kaga jujjuyawan wannan aiki daga mabi ne zuwa mudari'i zuwa amari shine ake kira da saraf shi ake kira da saraf to me muka samu anan kenan in an ce da kalal muslimul masjida kaga fi'li madi yadkhulu al-muslimu al-masjida fi mudari daga wannan din ne ya juya akai tasrifin sa ya dawo mudari aka sake tasrifin sa udkhul ayyuhal muslimu al-masjida ya koma kuma amali kwaya ɗayan ne sai misali da biyu wannan sarful af'ali kenan don gaba ɗaya littafin yana tafiya da sunan duka biyu sarful asma'i asma'i wal af'ali misali na biyu yace al-mujtahidu mahbubun almujtahidu mahbubun mai kwazo ko mai kokari abun so ne sai ka sake cewa almujtahidani mahbubani masu kwaro ko masu kwazo ko masu kokari guda biyu abaibaɗin so ne sai ka sake cewa almujtahiduna mahbubuna masu himma ko kwazo ko kokari da yawa mahbubuna ababen so ne ababen so ne abun lura a nan shine almujtahidu almujtahidu mahbubun mai kokari kaga kwaya ɗaya kenan sai ka sake cewa almujtahidani mujtahid din nan shi aka juya shi sai ya koma ne mujtahidani daga daya ya koma nawa almujtahiduna fa mahbubuna kaga shi ma daga biyun kuma ya sake ya dawo yaya aka sarrafa shi kuma da yawa jam'i kenan mufrad musanna jam kamar yadda muka faɗa muku dai babu waɗansu waɗanda suke da wato musanna a yarukan duniya sai larabawa kawai yawa kuma dama kullun suna aka yake juya daga mufradi a juya shi ya koma musanna a juya shi ya koma mai jam yanzu nan wa'innan jumloli wa'inda muka wuce da wa'inda muke ciki yanzu in an ce ma a na'au menene ake so a samu a cikinsu ya ce da kalal muslimul masjida kaga zaka in mun dawo karatun mu na nahwu babu wanda ba zai iya li'rabin wa'innan ba da kala fi'l madhi mabni ala fathi la mahalla lahu min al-i'rab al-muslim ko fa'il marfu' wa la matrat yadhum zahir al-ta'khiri al-masjid maf'ul bi mansub wa la matrat al-fath zahir al-ta'khiri haka ya dakulu haka urkul kawai shi za a canja ya dakulu fi'l mudari marfu' wa la matrat yadhum zahiratu fi akhihi udkhul shi kuma wato fil amrin mabniin ala sukun ko la mahalla lahu min al-i'rab ga ayyuha din so a takaice ana hawance kenan abinda karatun da ake yi ana hawance a gane ƙarshen kalma din menene sannan a yi masa lirabi wannan kuma jujjuyawan ake dubawa haka wa'innan almujtahidu almujtahidani almujtahiduna yanzu wannan jumlolin in mun ce mu duba su a fiskan nahau sai ce almujtahidu mahbubun yanzu almujtahidu mahbubun menene matsayin sa nahau misali mubtada da khabar mubtada wal khabar sai ka ce al-mujtahidu mubtada'un marfu'un wa lamatu rafi ad-dhammatu adh-dhahiratu fi akhirih mahbubun khabaru mubtada'in marfu'un wa lamatu rafi ad-dhammatu adh-dhahiratu fi akhirih shikenan al-mujtahidani mahbubani ma haka ne mubtada'un marfu'un bil alif ko مرفوع بالالف لانه من من من المثنى حاجه محبوبان خبر مبتدا مرفوع بالالف لانه يعني خبر المثنى من المثنى حكى المجتهدون مبتدا مرفوع بالواو كو ajiya mun yi irin wannan ko karatun namu na da wuce marfu'un bil wawi li'annahu jam'u muzakkar salim mahbubuna ma haka خبر مبتدئ مرفوع بالواو لأنه جمع جمع, جمع مذكر سالم to haka amma a sarfu abin da ake dubawa kawai jujjuyawa daga ɗaya zuwa biyu zuwa da yawa daga aikin da ya wuce aikin da ake ciki aikin da za a yi nan gaba shine sarf yake dubawa shi to dama wannan mun dan karanta a baya in ba ku manta ba a misalin mu na baya ai mun yi irin sa wato an dan dawo da shi ne aka aka kawo misalin da ba ka a can ba kuma a sake shigar maka da wani abun da ba a faɗa a can ba wancan karon mun karanta mabi mudari amari daraba ya daribu ko ko shariba ya sharabu ishrab asuna ya asunu uhsun ta'allama ya ta'allamu ta'allam wannan a fili kenan a aiki ko muka karanta rajulu rajulani rijalun tilmizatun tilmizatani tilmizatun ko madrasatun madrasatani madaris madarisu muallimun muallimani muallimun muka karanta wa'annan to yau ne aka sake kawo irin sun amma ke daban yan ba irin wancan misalin ba sannan za a kawo wani abun da kuma kwata-kwata babu shi a can a darasi na biyu dama ana tafiya ana expanding ana expanding ana budawa don daga farkon an fara ma da mai wahala to kwakwalwan sai ta rude ka kasa gane inda karatu yake amma tun daga farko sai a rika fara ma da kaɗan kaɗan in an zo na gaba sai a ɗan sa wani abu kaɗan wanda mai ɗan wahala kaɗan dai amma a babin yake saboda ka san wancan na baya yanzu in irin sa aka kawo kam do kawai ka riga ka gane to in an ɗan sa wani to sai kai kokarin kama wani wancan kan dama ka riga ka gane shi an gane ko to misali cikin misali ga wani nan ni'ma bitsa laisa ni'ma bitsa laisa menene wa'innan kuma ake kiransu wannan ayyukan wannan abubuwan ni'ma da bisa da menene laisa da bisa ya za a kira waɗannan su kuma wayan can ka daga fili ma bi mudari amri jam mufradi musanna jam'i to wannan ni'ma da bisa da laisa shi ko mene ha tambaya nake me su kuma sunan su nike me sunan su ko ba ku sani ba ne ba ku ya faɗi ba kawai ba mu sani kawai shi din kawai ne ba ku iya faɗi ba don kun sani ku fara bismillah ga yani mene ni'ima bisa laisa me me ke me ne su na ban ji ba me ake kiran su na cewa wancan fili ma bi wannan mudari wannan amari wannan kuma ana cewa mufradi wannan tasniya wannan jami su kuma waɗannan menene na sai yanzu sai yanzu ka san ba ku sani ba ko fati yamma yamto tawire ka jon da yan da inshallah ki fellar ne to wannan ana kiran su irin waɗannan su ne wanda ake kira jamit jamit sandararrun sandararru jamidatu haka haka ake kiransu yanzu ko za ka mutu ni'ima dai ba zai dawo ya canja ya koma muzari ya koma amari ba ba zai yi ba a bushe ke sandararre ne shi ko ina ya shiga ba za ka ji ya zama ma muzari ya zama ma amari oh ni'ima kenan madalla ni'ima madalla da kaza to haka bisa tir tir shi ma bayi sandararre ne da zai juya ya zama muzari ya zama amari ba haka laisa bai zama ba shi ne laisa bai zama ba laisa haza al'amur kaza wannan lamari bai zama kaza ba ko a'a laisa shi ma baya shi ma sandararre ne an gane bayani so su waɗannan sun zauna ne akan yadda tsarinsu yake kawai babu wani jirkicewa da yake taba su domin su ayyuka ne sandararru kamar yadda na gaya muku ayyuka ne sandararru kuma ba sa juya an gane aiki ne ba da ni'ima da bisa da laisa din aiki ne amma bai juyawa shi haka Allah ya yi shi kuma da zai zama mudari ba ba zai zama amri ba kuma aiki ne sunansa to an fara shiga ko yawwa to bino to dilliri ni kam jonde aran dere ne tafi da haka kam ai za a cinye sharfi ko ko a ranar makila yana nufi a exam kawai zai cinye duka to gashi an fara an fara haduwa da konkere ran da nace oktob al-af'al al-jamida rubuta sunake busassu sandararru guda uku kawai ga ga yanko min wayan nan tunda ko yanzu na ce ga rubuto min su kaga kana da uku kam ne laisa bisa ni'ma sai ka rubuto su shikenan ka cinye duka tunda uku kawai na tambaya kowane kowane daya in maki goma goma ne kaga take over take kenan an yi hanzin a to za mu yi bayani mu wuce su shugab jami'a wai nan sarfu baya shigan su dama mun ce sunan babin ma ya dakhulu sarfu wa ma la ya dakhulu abinda sarfu yake shigan mawa da abinda baya shigan mawa um, abinda sarfu yake shigan mawa Oyiyan ba a yi kenan da wanda baya shigan ma ba wanda yake shigan ma sune menene da kala ya dukulu udkhul almujtahid wal mujtahidani al mujtahiduna wannan duk sarfu yake yana shiga musu sai kuma me wanda baya shigan mawa ni'ma bisa laisa to sai kuma wa'insu ga wasu nan kuma kar misali na gaba kenan allazi man mata allazi man mata to su kuma ba yaya da menene su kuma ya ake kiran su eh to akwai dum mere to shikenan alhamdulillah ana kiran su al asma غير ممكنة غير ممكنة marasa ƙarfi ghairu mumkina marasa ƙarfi sunansu an gane bayani asma ghairu mumkina wadda ba su da ƙarfi marasa ƙarfi su mabniyai ne kawai ba mu'rabai ba duk inda suna gairu mumkin yake marar ƙarfi to mabni ne ba baya baya yiwa ai mai lirabi shi kuma shine bayanin da ake so ka koya a cikin sakon an san mabni ya ko mabniyun alal kaza kawai la mahalla lahu min al i'rab to duk wani suna gairu mumkin to baya mabni ne shi kuma kamar allazi kaga allazi man mata shi allazi gonda shi ma kaɗan yana iya samun a sarfu yana iya samun ana iya juya shi ya zama tasniya allazi a ce allazani ko baya yiwa allazani ba shi ne tasmiya ba allazi wannan allazani wa ɗannan biyu to amma in an zo tuka shi a farko da zai yi wani ba zai yi ba da ma'ana ba duk yadda aka yi kawai a allazi sai na san kila ba gane ba duk yadda aka juya a Allah sa zai zama yanzu misali in ka ce ra'aitu allazina indaka kaga zai nuna kamar masu kamar yaya kamar masu yawa ne marartu bil ladina indaka to in ɗaya ne in biyu ne in da yawa ne ba haka ba kai saka ka kawo shi wai ka nuna tasmiya bai karatun ya fita ba zai yiwu ba ka ce za ka nuna tasmiya ne a wurin wannan marartu billazina indaka ba zai yiwu ka ce marartu billa misali marartu billazina indaka din nan in su biyu ne misali sai ka ce ya billazani billazina yanzu haza zanin dauke haza tun da shi ma dai gairu mumkina ne marartu bi haza in su biyu ne fa sai ka ce marartu za ka iya ce hazaya ko misali to ba zai yiwu ba eh wai magana na kar ka ɗauko na hau dai ka kwaba a cikin sarfi kan ko wanne da bayanin da hukuncinsa duk za ku bi a hankali duk za ku gane Allah yadda a waye duka musamman wanda yake Allah yadda in ya tafi da haka kan satin da yake yanzu yanzu ko me zai faɗa inda kuka in kuɗi na suke shalkon shalkon faɗi wani ne wani ya zo wurin malam na haka rasu dan babba ne ma haka sai ya zo aka koyar da shi babba uku kiliya ya ji abun yana tafiya lokacin da ya gama ranar kawai sai da ya gama sai ya ce to malam jombo sai nuna sai ya ce na sai ma sai ma da an da kama sai ka sake rubuta mar daga na farko sai ka sa wa dalita wannan ga ina karanta na iya ji yake a ba shi kin bane ayi in zo in nan da aka sassa a sama saman da kasan da dauri dauri na saman nan sune zaka yi sai to sai to shi kenan sai ka fara da ya alifi kawai lamu bai be dini ni bar alifi lamu hazake alifi lamu arre habaru ni nunar alifi lamu arre habaru ya ni mara kiliya ya tafi ya gama sai ya dawo be to masi les were be abun da aka ƙara ya fi yawa ba da be kawai ya wuce yanzu ba be aka ce tomasi aka ce dau aka ce we are be karatu wajen kalmomin wajen hudu aka ƙara akan yadda ya san shi na ya buga ya buga ya gagarata alhamdulillah ya ce hai mala an ta ita da sharkon sharkon kurkon ne dukkan duk gambe awai wallahi wai wannan kari kari na ta saman ya kira su dai wallahi sauran kam duk zai iya to kari kari ne to da man da mata allazi da man da mata gairu mumkinatin sunan su mabniyai ne in ka zo kawai sarraf ko lirabi ma yaka ce mabniyun a nahau kenan Allah in ka tsanke ma kai lirabin sa sai dai mabniyun ne saboda la mahalla lahu min al-irab bai da mahalli al-irab saboda li'anna min asma'il asma'i ghairi mumkina haka man haka mata duk dabaran ka baka saka juya man ya zama biyu ya zama da yawa ya zama kawai man ɗinsa kawai ba a lera da shi mabniyu ne ala sukun kullum haka za a mata ma haka to sai misali na uku an ji na farko mai sunansa nema bisa laisa jamida jamidatun ko allazi man mata kaɗan ne fa ka kawo misalai ne sai mun shiga ciki za ka gane su da yawa su kuma me sunan su ghairu mumkina marasa ƙarfi akwai masu ƙarfin akwai mumkin mumkina tundin to misali na uku shine min fi ila ala alba wana huruful jarri kenan su ma suna cikin waɗanda sarfu baya shigan mawa rufin jarri an gane bayani har abada yadda suke nan haka suke kawai ba abun da yake sa su waye su zo a cewa za a yi tasirihinsu yadda suke haka suke suma huruf irin wa'innan mu je misali a yabin nan kulasa za ku gane karatu watakila mu je kulasa kulasa kun gani mana a takaice ga karatun da kun gani na ɗaya ya da kulu sarfo alal af'alin mutasarrifa mislu dakala ya da kulu udukul ya ce sarfu yana shiga ya da sarfu sarfu yana shiga alal af'alin mutasarrifati bisa suna ayyuka waɗanda suke jujjuyawa to sarraf yana shiga musu mislu misalin dakhala ya dakhulu udkhul shine karatun mu na baya ko duk sarfu yana shiga musu daga fi'ili wanda aka wuce zuwa wanda ake ciki zuwa wanda za a yi nan gaba wa yadkhulu ala asma'il mutamakkinati yana shigan ma sunake waɗanda suke masu ƙarfi mutamakkinati za ka ga ya sa maka wan an yi an kewaye shi ko haka ne an sa aro gefe da gefe baka to dawo ƙasa za ka ga wan din zai gaya ma menene almutamakkina din ka gan shi kun gani ƙasa can wan din an dawo da shi ƙasa an sauke shi to sai ka ga ya ce ma al-ismul mutamakkinu suna karkarfa shi huwal mu'rabu shine wanda ake yi ma liraji an gane bayani duk suna wanda ake wani irabi to a ɗaya suna ɗaya sunan nasa shine mutamakkin in kaga dama kace al-mu'rab duk ɗayan ismul mu'rab suna da ake malle irabi in kaga dama kace me mutamakkin wal ismu ghayrul mutamakkin shine wanda muka wuce a baya kenan ko sunan da mara ƙarfi shi kuma shine me yace huwa ismul mabniyu shine suna mabni kawai shi kullum sai dai a ce mabniyun ala kaza la mahalla lahu min al-i'rab kullu shi suna gairu mutamakkin sai da gina shi kawai akan kaza amma ba da a ce mar lirabi da kaza ai damma ne lirabi da harufa lirabi da wasula da ake yi din nan duk ba a mai sai da ce ginanne ne bisa kaza kawai ai mun muna karanta su a nahwu mabni al kaza la mahalla lahu min al kaza min al i'rab to suna ne kawai aka canja mutamakkin ai shine mu'rab kawai ghairul mutamakkin shine mabni kowa ya rike wannan kan to al asma'ul mutamakkina saraf yana yana shigan musu mislu ga sunan misali sunaye masu karfin kenan tilmizin tilmizaini talamiza misali kenan kaga waɗannan duka saraf zai shigan musu ya shigan musu ma kai za a ce tunda tilmiz tilmizin kwaya ɗaya ne ko tilmizaini biyu talamiza masu yawa kaga daga ɗaya zuwa tasniya zuwa mufrad to wannan shine kashi na biyu wala ya jiri sarfu wannan wa'inda sarfu yake shigan mawa ne kenan fa wala ya jiri sarfu alal af'alil jamidati shikenan kaga ya fito maka da shi yanzu na ga wasu har suna jotawa to gashi nan ma bulo-bulo wala yajri sarfu sarfu baya gudana alal af'ali jamidati bisa ayyuka waɗanda suke sandararru sandararru ayyuka mithlu ni'ma laysa bisa kwatankwacin kamar ni'ma laysa bisa babu yadda za a yi ni'ma ya zama fi'ili mudari'i ko amri haka laisa haka bisa ba za su taba zama fi'ili mudari'i ko amari ba kuma aiki ne bayan da kai da su kuma bushe kawai suke su shikenan sai dai ka bar su yadda ka gan su kawai kuma ayyuka ne in mudari'i ne mai hujja in amari ne mai hujja babu haka kawai yake shi kuma aiki ne ba suna bane suka bar shi yadda ka gan shi kawai to amma a wanda karatun da muka yi a wani aji yake eh a wani aji yake nufi janib sandararre sai na gaba wala alal asma'i ghairil mutamakkina haka nan sarfu baya shigan ma suraye marasa ƙarfi mithlu hadha da man da allazi da mata da aina kaga karo wani ma yanzu an kara ma wani aina dazu ba aina suna ke wadda ba su da karfi su ne menene ake kiran su mabniyai ko mabniyai an karo ma daya da haka da haka za a tuttulo masu da yawa a gaba ka same su da yawa yadda an ce ka kawo ka zubo kaman arba'in haka sai ka kai ta ɗebo su kawai sunayen mabniyai an ce oktob al'asma al-mabniyat sai kai ta zubo su kawai so na gaba yace wala ya jiri alal hurufi kuma sarfu baya gudana bisa harufai mislu fi ila lakinna rubba illa sarf baya shigan ma harafi inda abu an ce ma harafi ne to sarraf baya shiga masa sai dai kawai abin da yake shigan mawa wayanda muka fararin nan ne suna mutamakkin kamar tilmiz kalamiz tilmizaini da kalamiza zai shigan ma ayyuka daraba ya daribu idrib da kala ya dakulu udukul a suna ya sunu da sauran karatun da muka yi a baya to a takaice wannan shine menene muka samu yau don na san ba za a ƙara maka an ƙara zai zama biyan bashi da in kwafta buwa da yan dawa ta dumbuwa ya gwaɗe ma dumbuwa ko nai koya ko za mu shiga na uku ni kan babu matsala mu shiga in kuna so amma dai na fi son wanda aka riga aka yi su ka a kwashe su tukunna yau mun karanta abin da sarfu ke shigan mawa da abin da sarfu baya shigan mawa abin da sarfu ke shigan mawa shine a ayyuka kamar da kala ya da udukul a sunaye almujtahid wal mujtahidani almujtahiduna ma'ana fi'ilin fi'ilin da ya wuce fi'ilin da ake ciki fi'ilin da zai zo a suna kuma mufradi musanna jami sannan sarfu baya shigan ma sandararrun sunaye kamar ni'ima kamar bisa kamar laisa baya shigan ma sunake marasa ƙarfi kamar allazi kamar man kamar mata kamar aina baya shigar mahrufai shi salaf ba ruwansa da su bai da alaka da su kaman min kaman fi kaman ila kaman ala kaman ba kaman lakinna kaman illa kaman rubba shi da dungurungu karatun da muka yi kawai in ka gane wannan abin da na faɗan dai za ka iya bayani haka shikenan ka gane darasin mu na biyu mu zo mu ritsa ka mu ce bakar eh to a ka san tunda abubakar in suna da yawa kowa ya ɗauka kawai shi na gira a ritsa abubakar a ce to yi bayanin darasi na biyu a mabadi sarafiya menene ya koyar in ka zo sai ka yi bayanin nan ka ce eh an koyar da abubuwan da sarfu ke shigammawa da wanda ba ya shigamma sarfu yana shigarwa fi'ili daga madi zuwa muzari'i zuwa amali sai ka yanko misali ka ce kamar da kala ya dukulu uskul sai ka yanko har da darasin farko ma daraba ya zaribu ibrib sai ka ce yanko ma wai su misalan da ko babu su a littafin ma ko katala ya atulu uqtul nama ya namu nam ko ya ne sai ne kuma sai kai ta shiga inda kake shiga ba nan zaka fito ba kawai da nan ka kaga ne to sai me kuma sai ka sake cewa to har yanzu darasin mu na biyu na mabadi sarafiya ya koyar mana cewa sarfu yana shigan ma sunaye daga mufradi yana shigan ya juya su yadda ya juya aikin da ya wuce zuwa aikin da ake ciki zuwa aikin da za a yi nan gaba haka yake juya suna daga mufradi zuwa ne tasniya zuwa ne jam'i littafi kan fa an ajiye shi haka kake bayani malam bakar daga mufradi zuwa ne eh tasniya zuwa jam'i kamar me sai kai tayin ko misali ka kawo na littafi ka ce ai ya kawo al-mujtahid المجتهدان المجتهدون har ma yake ce almujtahidu mahbubun almujtahidani bani almujtahiduna mahbubuna kaga saraf ya shiga ya jujjuya su daga daya ya juya shi ya koma biyu ya juya shi ya koma masu yawa ce to har yanzu dai ka tuno dai a darasi na biyun nan abin da kuka karanta eh eh lalle lalle akwai abin da muka karanta sunan shi wai akwai al asma jamida al'asma al-jamida sandararrun sunaye ja wanne ne su kuma su kuma su ne wanda sarraf baya shigan mawa haka zai bar su ba su su ne wanda ba sa juyawa su zama muzari'i ko su zama amali ta ce ma kaman wanne da wanne ke da kace lai sama na da bisa da ni'ima kika karo masa da aina ma ko to sai a ce to masha Allah tabarakallah wannan yayi to kuma sai me ka gane a darasi ka ce eh lalle akwai akwai sunaye su kuma gairu mutamakkina su kuma marasa ƙarfi ne kai za ka iya kawo mai masu ƙarfin tukunna ma cewa ko su sunaye masu ƙarfi su suna cikin babin abin da sarrafa yake shigan mawa kamar me ka ce lalle mai littafin ya kawo mana misali a cikin kulasarsa ya kawo mana talami tilmizun da tilmizaini da kuma talamir wannan sunake ne masu ƙarfi mutamakkina akwai kuma gairu mutamakkina gairu mutamakkina marasa ƙarfi su ne wa ne su kuma ya ce mana su ne mabniyai ko su allazi su mata su wanne ne kuma eh mame man yawa da sauransu da sauransu ai suna da yawa sosai sai kai masha Allah tabaraka Allah wannan duk inda ka gansu sai a ce mabniyun ne kawai shi gina gini baya gairu mu'rab ne ba a da irabin sa wayannan hurufai nace to sai ne kuma ka gane eh akwai abinda na gane kuma har yanzu shi sarfu baya shigan ma harafi dukkan harafi sarfu ba a kulle hada shi da shi ba ruwan shi da shi ba ya shiga ma balle sai zai juya shi daga harafi dogo zuwa harafi gundu zuwa harafi ruwan kwashashe a babu wannan harafi haka yake sarfa baya ruwansa da shi kamar mai harafi ga ce fi ila min an rubba da sauransu da sauransu shikenan fa gaba ɗaya darasin abin da ya koyar mana kenan wannan abin da na faɗa in dai ka iya bayaninsa to ka gane darasi na biyun nan in ko baka iya bayanin nan da nayi ba to da saura in ba ka iya yi da ka haka ba ka duba littafin sai kai bayani ka yi wa mutane ka rarraba wannan abin inda yake shigan ga yadda yake wanda ba shigan ba wani abu mane ta da hankali wannan bayanin su ne akwai wanda yanzu bai gane inda motar ta dosa ba yanzu na tabbata inda kallo littafi ne dukkan kun nan ba wanda bare bayanin nan ba zai ware wanda yake shigan ma ga inda yake shigan ma to ina so mutum ɗaya ya daga hannu ya ɗan yin bayanin da zai fahimta a wannan darasi na yau mutum ɗaya ina so in ga jarumin da zai iya bi bayani a iya abun da ya fahimta ko yana kallon littafi kuwa darasi na biyu bismillah to zan nuna in babu wanda zai fito ya ce zai yi to zan nuna kuma yanzu aka ni ban shiryawa zan nuna ba sai wanda Allah kawai ya hukunta in dai zai fito ya wakilce ku ya taimake ku to ya fito shi kenan dan ya kubutar da saura in ba haka ba kuma babu babu tabbacin ba kai zan nuna ba kai din kai din eh babu tabbacin ba kai ne zan nuna ba kai din dai daya kawai ya fito ya ya wanke ku mutum daya ton in yayi shikenan eh yayi jawabi magana ka kare in ko bai bai yi ba sai in bi layi layi kowane layi a samu wanda zai wakilta ko wanda za su to biyu ko uku kowa ya bayanin da ya gane don gane karfin fahimtar aji kowane layi daga layi na ɗaya na biyu na uku haka zan bi kowanne a samu masu yi amma mutum shi kadai ne ba cikin layi to kaga ya nuna shi kadai shi ne layinsa shi ne layin bayan da za a nuna wani sai shi ke in mutum shi kaɗai ne a layinsa in mutum shi kaɗai ne a layinsa to kaga shi ne kawai layin an tashi kawai shi kam shi za a nuna kawai kaza ko wanda shi baya cikin layi shi shi kaɗai ne sanazzul mala'ikatu ruhu ko kai kai ne layinka kai za kai zan nuna kawai a layinka babu to dama ba ku ba biyu bane ko uku belle nuna wani a in bar wani an ɗaure wallahi wasu gol kawai an kan sharaɗi garanti kawai an ka alun da ya kai dun wallan aha to wani zai wakilce ku ko nuna ɗin hannu kawai nake so in gani in wani zai yi to zan nuna magaji to imana bayanin abin da ka gane a darasin nan na biyu layi layi ma kawai zan na fasa iya abin da ka fahimta kawai za ka yi mana bayani
inda na fahimta ne na fahimci a zan akwai na'am akwai sonakin da su wannan sarku ba ya shiga mu aha
irin su akwai nema aha akwai nema aha akwai akwai laisa laisa mhm akwai binsa bi'isa bisa mhm to na ji wannan ka fahimci wannan sarfu baya shigan musu to baka gane wanda sarfu yake shigan musu ba kuma ko wanda baya shigan musu kawai ka gane kai habibu kai kuma ba mai ka gane a karatunmu na yau
abin da sarki yake shi sarfa ke shigarwa da abin da sarki bai baya shigarwa mhm to menene yake shigarwa menene baya shigarwa
abin da sarfa yake shigarwa kamar Na'am.
dakara dakarar muslim masjida ya na'am daya yadkulul muslim al masjida na'am biyu udkil ayyuhal muslim udkhul udkul Mhm.
ayyuhal muslim al masjida Aha, ba a ba a san mace tuwo ba sai miya ya kare kar kai dariya za a iya roka a wani sunatai kuma akwai na'am al mustahidu Mhm.
mahabubun na'am al mustahidani mahabubani na'am al mustahiduna mahabubuni mahabubuna mahabubuna na'am kawai kuma wayanda sarfa baya shigarwa na'am su kuma na kiran su jami jamid akwai jamid dai ba wai ana kiran su gaba ɗayan su jamid ba Na'am, akwai daga jamid.
ciki yawa mhm.
akwai niwa Aha, akwai biza aha.
akwai lesa wannan duka yana karkashin jamid kenan Eh.
to mu je akwai kuma wayanda ba su da karfi na'am gairu mutamakkina Eh, aha akwai allazi aha akwai man aha akwai mata mata na'am barakallah mhm. eh kai ka tsaya nan dai ba ma bai kare ba kan ina ka bar hoto a huruf
yawa yawo aha
akwai wayanda kuma na saboda ba zai ya taba su ko karam Mhm.
kamar huruf Mhm.
akwai fi akwai ila akwai lakin Mhm.
akwai rubba Mhm.
akwai illa masha Allah tabarakallah mumtaz kai matukar kokari kai kan ashe da tun farko kai na nuna ma da ka da kai din ka daga hannu kawai da ka fidda su ka wanke su amma yanzu kaga ba yadda na iya sai an sai an tattaba da yawa to layi layi bismillah bismillah sai kai ba ina bar ku bane fa ku kar ku kar ku yi ta murna wai an an an- an wuce ku a ina dawowa kan ku eh I will- I will come back for you you people aha bismillah ibrahim
abubuwan da sarfa ke shiga mu na'am shi ne mufradi da tasmiya da jami to na'am cikin aiki ke cikin su na sai ke mufradi da jam'i da tasniya a cikin aiki a cikin musu na sai to aha cikin aiki kuma na'am fili ma zai ko dari da amai to mhm sai wanda ba a shiga mu ha haka kawai zaka ga fili madi fili mudari fili amari kamar da kala yawa aha usul Yawwa.
cikin aiki aha cikin su na sai aha mujtahidun mujtahidu Mhm.
da mujtahidani Mhm.
da mujtahidun aha yawa wanda ba a shiga kuma to akwai jama'a da mhm jamadatu kuma
zami da su
yawa da duka ba ka- ka ji ta karatu da kuwa ha ai ka ƙi fa jawadatu hazal kawai tadri muhammadan jawadatu kan kuwa ai in kace jamidatu yawa ka tsaya iya inda muka ji amma in kace jamadat wannan masallacin ma ginin nasa ma jamadatu ne, yana cikin jamadatu shi ma masallaci ya shiga kenan karatun mu na yau ba mu je akwai nima akwai bisa akwai laisa yawa sannan akwai asma'ul gairu mukina su ne allazi mene gairu mumkina din wanda
me man gairu mun gancin gairu mumkina ya ce wanda ba su da ɗari yawo to allazi Aha.
da ma Aha.
da mata yawo sannan akwai huruf to min Aha.
ila ala to to masha Allah tabarakallah a dakata yanzu kuma zan dan tsalle kaɗan abakar musa eh, ka ka wakilci abakarorin nan Eh, mu je me ka gane kai kuma
abinda na gane eh abinda sarfu yake shiga da wanda kuma sarfu ba baya shiga a wannan darasi namu na biyu haka ne Mhm.
misali na'am a abin gona Mhm.
irin su a abin da ya shafi aiki eh na'am eh na'am abin da irin su takala aha da kudu aha na'am da lafiya
masha Allah tabarak masha Allah aha na'am aha aha masha Allah so su ma dai suna cikin wanda yake shigan mawaɗi na ce ai ka ka ce wai kana min jero min abin da sarki yake shigan mani oh oh to to to wanda baya shigan mani to na'am yawwa na'am masha Allah na'am ما شاء الله تبارك الله رب العالمين to na farko haka to ku shirya kun ga na kun san na riga na mace wanda na nuna yau to na tashi ba da misali kuma zan pointin wasu kuma yanzu tunda na gane kun sani kuka iko a samu wanda zai tashi ya wakilce ku da da ba mu ja wannan dogon lokacin ba kun sani ne kuka ki ku yi to nan gaba na gane ku na tashi ba wanda zan ce ya sani ko bai sani ba nuna akwai zan yi tunda tunda kun sani ba ba za ku yi ba amma na nuna ku za ku yi to insha Allah yanzu kun koyar da ni ka san cikin karatu ba ana karatu nan gaba ba wani wanda zan ce wai wanda ya sani ya yi, ya daga hannu in ta wahala nuna kawai zan yi yanzu wa'inda na nuna yau nan gaba su ko- su ba za a nuna su a cikin misali ba ko na manta kuma ka ce a hakika ranar an nuna ne
mulkina ne mumkina wato masu ƙarfi kamar tilmi tilmizaini talamiza su ne mumkina masu ƙarfi su ne mu'rabai mu'rabai wanda ake mu'rabi gairu mumkina kuma sunan da ba a musu lirabi mabniyai to alhamdulillah Allah